الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبل كراتون فقه أن للتافي من البركة العشماوي وأن رانا لهدي sha biyar ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara 2025 darasinmu na ashirin muna nan shafi na hamsin za mu tashi babu salatil janazati wato babe mai bayani akan sallar janaza Uh, malam a nan kawai sallah ya yi bayani a kanta da ya bayani kan wankan gawa ba ko likkafani ko kabari e, duba da cewa littafin an rubuta shi ne saboda ƙananan yara to shi yasa kawai sai malam ya kawo hukuncin sallah da yadda ake yinta sallan gawa to idan an ce aljanazatu aka wajibin fataha ana nufin gawa in kuma aka wajibin kasara aka ce aljina zatu to yana nufin makara ta ɗaukan gawa amma ya zan gawan na cikinta in babu gawa cikinta to ana kiranta asariru asariru ko anna'ashu ko asariru ko annashu amma in an sa gawa ciki su sai dai a kira ta aljinazatu wa salatul janazati to sallan gawa fardun farilla ce alal kifayati amma farilla ta kifaya ma'ana wasu na iya isan ma wasu e, al'aslu sallan gawa to mala ya ce fardun alal kifaya to wannan ɗaya ne daga cikin maganganu guda biyu da aka yi a mazhaba jumhuru na malaman malikiya sun tafi akan wannan ƙauli cewa gawa in dai ta musulmi ce in dai ta musulmi ce kuma ba wai ya mutu a wajen yaƙi ba to wajibi ne a samu wasu daga cikin musulmi su yi masa wanka in ba a yi masa wanka ba to ya zamo duk musulmin da ke da kusanci ga wannan gawar sun yi tarayya cikin zunubi kenan ƙauli na biyu kuma wasu suka ce a'a sunna ce sunna ce wanda shehu khalil a littafinsa muktasar duka ya yi ishara zuwa ga saɓanin ya faɗa cewa wasu sun ce farilla ce wasu sun ce abin nan sunna ce ko farilla ya ce to akwai khilaf akwai saɓani to amma dai cewa sunna ce ƙauli ne wanda bai yi shuhura a mazhaba ba almashhuru shine wannan da malam ya kawo cewa farilla ce fardu kifaya ce shi ma wannan suka ce akwai inda za ta iya zamowa fardu ainin idan ya zan ka riga ka halarci gawan za a yi mata sallah to yanzu ta zama ko fardu ainin a kanka amma in baka zo ba kuma aka samu wasu sun tafi to kuma shi kenan wa arkanu ha rukunnanta arba'atun guda hudu ne bisa wani ƙauli wani ƙaulin kuma an ce guda biyar ne eh to sai ya kawo hudun da ya ambata an niyatu na farko shine niyya saboda manzon Allah ya ce innamal a'malu bin niyat eh to kaga sallan gawa kuma aiki ce wa arba'u takbiratin rukuni na biyu kuma da kabarbarorin nan guda hudu kabarbarin nan guda hudu a malikiya ba a yin kabarbari ga gawa sama ga hudu eh kuma ba a yi ƙasa ga hudu sun ce tabbas zamanin sahabbai an samu saɓani wasu na ganin a iya yin bakwai wasu na iya ganin ana iya yin mahattara to amma daga baya a zamanin khilafa ta umar ibn al-khattab ijima'i ya kullu kan cewa a tsaya ga kabbara hudu eh to sai dai wannan ijima'in bai tabbata ba to kaga tunda bai tabbata ba kaga sai a koma ga asali kenan cewa ya halatta a wuce ga hudu ɗin kamar yadda ruwayoyi suka zo mabambanta eh amma dai cewa wai akwai ijima'i wannan magana ba ta tabbata ba to shi yasa su a malikiya in ka bi liman ya wuce kabara hudu to ba za ka jira shi ba kawai za ka sallame za ka zallabe haka zo ka faɗa saboda su ba su yadda a wuce haka ba sun dogara ga wancan ijima'in da bai tabbata ba rukuni na uku wadda'a'u baina hunna da yin addu'o'i tsakanin waɗannan kabarbarin duk sanda ka yi kabbara sai ka yi addu'a in ka sake kabbara ka yi addu'a in ka sake ka yi addu'a. To bayan kabbara ta hudu shin ana addu'a ko ba a yi, to shi ma nan sun yi saɓani. Mafi yawa sun tafi kan cewa ba addu'a da ka yi kabbara ta hudu, to kawai za ka sallame ne. Kenan inda za ka yi addu'a bayan kabbara ta farko da ta biyu da ta uku. Da zaran ka yi kabbara ta hudu, to za ka sallame. Wasu kuma suka ce, a'a, hatta bayan kabbara ta hudu ɗin. za ka iya yin addu'a. Saboda su malaman mazhaba sun ce ba a karanta ƙur'ani ga sallar gawa. Ba a karanta ƙur'ani ga sallar gawa kamar yadda mai askari ya faɗi haka. Ya ce sallan gawa kuskure ne a karanta ƙur'ani cikin da koda fatiha ne. Illa dai shi ya ɗan saba a nan. don shi ya ce kabbarar farko za ka yabi Allah za ka yi sana'i ga Allah ta biyun ka yi addu'a ta uku ka yi addu'a ta hudu ka yi addu'a shi malam mai askari abin da ya tafi a kai kenan sau da haka ruwayoyin da aka ruwaito cewa ana iya karanta fatiha a kabbaran farko to ba su yi aiki da su ba al'imamu malik bai ba da fatawa a kansu ba kuma bai tafi a kai ba to shi yasa su ma sai suka bi shi akan haka eh wassalamu rukuni na hudu shine sallamewa eh to nan wasu suna cewa sallamewan nan ɗaya ake shi yasa shi ma nan ya ce kawai sallamewa ba biyu ake yi ba sannan liman zai ɗan ɗaga sautin sai da zai jiyar da kansa da waɗanda abaya gare shi amma shi ma mamun da abayansa to su za su jiyar da kansu ba sai sun ɗaga sauti ba shi yasa suka ce akan yi ta sallama ce hafifa mai sauƙi ma'ana ba tare da an ɗaga sauti ba to rukuni na biyar da wasu ke ƙarawa kamar alƙarafi a littafinsa a zakhira shi ma littafi ne na fiƙihun malikiya az-zakhiratu to a ciki ya ce akwai tsayuwa eh ma'ana yana daga cikin rukunin sallan gawa a yi ta a tsaye an gane ba a yin ta kenan zaune bisa ƙaulin waɗanda suka tafi kan cewa farilla ce kenan amma su ɗan suka ce sallan gawa sunna ce to sun ce ana iya yin ta zaune kamar yadda ake yin nafila zaune ko da ba lalura eh to amma shi alkarafi ya karkata cewa sallah din wajibi ce kuma tsayuwan shi ma yawa wajibi ne shine cikon na na biyar kenan wastahsana to waye da ube ma ta yassara to cikin abin da aka ambata an ce akwai addu'a tsakanin kabarbari guda hudu to mala ya ce zai yi addu'an nan bai ma ta yassara da abin da ya sawaka idan ba sai ya wahala kansa ba ko? eh shi yasa suka ce babu wani a lafazi ayyananne da za a ce dole mutum shi zai karanta na addu'a kawai dai mutum ya karanta abin da ya sauwa gare shi shi yasa suka ce duka kabarbarin nan guda hudu bayan kowace kabara da zai ce allahumma gafir lahu warham ya yi ko da iyana ya tsaya in an yi kabbara ta biyu sake ce Allahumma gafir lahu warham ta uku Allahumma gafir lahu warham ta hudu Allahumma gafir lahu warham assalamu alaikum shike eh ba ba ta zare ke eh to sun ce ko da haka yayi tayi amma wastahsana ibnu abi zaidin abdullahi ibnu abi zaidin fi risalatihi malam mai risala shi ya ce abu ne mai kyau a karanta wannan addu'ar haka shi ma bai ce dole ba ne cewa in ka to haka aka fi da su gina in baka yi ba baka yi mi baka yi laifi ba to shi ne sai ka wata dogo addu'a in ka koma littafin risala za ka ganta shi ne an ya kula mai sallah ya ce gagawa alhamdulillahi lazi a mata wa ahya shi ne yabon da malam mai askari ya ce ai na sana'i eh kaga da shi addu'an ta fara godiya dukkanin jinsin godiya ya tabbata ga Allah allazi wannan da amata shi yake kashewa wa ahya shi yake rayarwa walhamdulillahi allazi yuhyil mauta godiya ya tabbata ga Allah nan da yake rayar da matattu lahul azamatu lahul azamatu girma na baɗini ya tabbata gare shi wal kibriya da girma na zahiri shi al'azama sun ce shine ɗau girma da nuna kasaita amma ma'anawi al kibriya shi kuma wanda yake hissi ma abin nan zahiri to dukansu sun tabbata ga Allah wal mulku da sarauta wal ƙuduratu da iko wassana'u da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadirun Allah ga dukkan komai mai iko ne Allahumma ya Allah salli ala Muhammadin kai salati ga Annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin kai salati ga iyalan ko mabiya Annabi Muhammad wa barik ala Muhammadin ka yi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da iyalan annabi Muhammad kama sallaita kamar yadda kai salati wa rahimta kai rahama wa barakta kai yi albarka ala Ibrahima bisa ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima bisa ga iyalan annabi Ibrahim bil alamina da kuma dukkanin halittu ma gaba ɗaya rahamaka ta shafe su innaka hamidun Allah kai hamidun abin godiya ne majidun kuma mai girma Allahumma ya Allah innahu abduka wannan dan ba wannan bawanka ne wabnu abdika shi dan bawanka ne wa namiji wabnu amatika dan bauyaka ne mace an ta khalaqatahu kai ne ka halicce shi wa razaqatahu kai ne ka azurta shi wa anta amattahu kai ne ka karbi rayuwarsa ka kashe shi wa anta tuhyihi kuma kai ne zaka raya shi wa anta a'lamu bi sirrihi kai kafi kowa sanin sirrin sa wa alaniyatihi da bayyanansa ji'inaka mun da muka tsayu da mu yi masa sallah mun zo maka shufa'a lahu muna masu nema masa ceto fashafi'ina fihi ka ba mu cetonsa Allahumma ya Allah inna mu nastajiru muna neman aminci da kariya da tsari bi habli da yagiyar alkawali ta jiwarika amincinka lahu gare shi cewa duk wani mumini to ka alkawalin in ya bi ka za ka amintar da shi daga duk wani tsoro ko a kabari ko a tashin kiyama e, to muna neman wannan amincin shine nastajiru innaka zuwa fa'in kai ma'abuci cika alkawali ne ma'abuci cikawa ne wazin matin da alkawali Allahumma ya Allah ƙihi ka tsare shi min fitinatul ƙabri daga fitinar ƙabari wa min azabi jahannama ka tsare shi daga azabar jahannama Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta masa warhamhu kai masa rahama wa'fu anhu kai masa afuwa wa afihi ka bashi lafiya wa akrim nuzlahu kuma ka girmama liyafarsa an nuzulu a larabci shine abinda ake tarban bako da shi ba wai masauki ba wa akarim nuzulahu eh kuma yi wa zayin din sukunin shi yafi wa akarim nuzulahu ka girmama liyafarsa ma'ana a kabarinsa ka dinga haska masa nuna masa ni'imomin da ka tanadan masa aljanna wa wasi'i madkhalahu ka yalwata mashigarsa wa gasulhu ka wanke shi bima'in da ruwa wa saljin da ƙanƙara wadda take sauka ɗin nan tana ɗanfarewa ga gina ko itatuwa da sauransu ita asalju wa baradin da kuma ƙanƙara ita ma irin wadda ana ruwa tana sauka ɗin nan kamar dutse to ita ce baradu bi fatahirra kaka ce wa bardin kuskure ne wa baradi wa baradin salju kuma ita ce kankarar da zaka dinga gani ga itatuwa ko gina da sauran duwatsu ita kuma barat in ana ruwa zaka ga kankara na sauka irin ƙanana ƙananan nan wanda ƙihi ka tsalkake shi nina zunubi daga zunubai walka ɗaya da kurakurai kama na kafaubu kamar yadda ake tsabtace sutura al'abu ya zufari minar danasi daga dauda datti wa abdil hu da ran ka musanya masa da wani gida a aljanna khairan min darihi wanda ya fi gidansa na duniya wa ahalan ka musanya mai da makusanta shine ahalu anan khairan waɗanda suka fi min ahalihi daga makusantansa daga 'yan uwansa makusantansa na duniya wa zaujan ka musanya masa da mata khairan min zaujihi wadda tafi matarsa alkhairi ta duniya Allahumma ya Allah in kana muhsinan wannan bawa naka in ya zan mai kyautatawa fazili fi ihsanihi ka ƙara cikin ihsaninsa wa in kana musi'an in ya zan mai munanawa gare ka fatajawiz an sayyi'ati to kai afuwa akan kurakuransa akan munanan laifukansa Allahumma ya Allah innahu qad nazala bika wannan bawa haƙiƙa ya sauka gare ka yana matsayin baƙo kuma kai ne mai tarbonsa wa anta kai Allah khairu kai ne mafificin manzulin bihi wanda za a sauka gare shi e, kai ne mafi alkhairin wanda za a sauka gare shi duk wani da za a sauka a wurinsa a matsayin mai tarbon baƙo ga baƙonsa to Allah ka fi shi. Faƙirun ila rahmatika mai tsananin bukata ne ga rahamaka wa an ta gani yun an azabihi, kai mawadaci ne daga barin ma masa azaba. Allahumma ya Allah sabbit inda mas'alati mantiqahu ka tabbatar da harshensa a lokacin da za a yi masa tambayoyi. wala tabtalihi kada ka jarrabe shi fi kabrihi a cikin kabarinsa bima la taqata lahu bihi ga abin da baya da iko daukarsa wa alhiquhu Allah ka riskar da shi bi nabiyihi da annabinsa aljanna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabi Muhammad ira da aminci sabbata gare shi Allahumma la tahrimna ajrahu Allah ka hana mana ladarsa wala taftina ba'dahu kakka fitine mu bayansa to ta ƙulu zalika duk wannan doguwar addu'ar za ka faɗe ta bi isri kulli ta kabira ƙarshen kowace kabara daga cikin kabarorin nan guda hudu haka malam mai risala ya ce a ga ya ba mu aiki ke eh a to ba alheri ba ne yanzu waɗanga addu'o'in Allah ya amshe su to kaga ai ba ai asara ba ko kaga ba ai asara ba ai gaskiya ne to Allah ya taimaka kuma an samu malamai da yawa su karan kansu da suka ce wannan addu'a ta yi tsawo da yawa akwai ibnu naji ya yi sharhi ga risala sunan sharhinsa sharhubini naji shi ma malami ne daga cikin malikiya malikawa manya haka to da ya zo yake cewa wannan addu'a da shi ibnu abi zaidin ya kawo ya ce a yi ta ƙarshen kowace kabbara a sallan janaza ya ce to malamanmu malikawa ba a kanta suke ba ba ita ce addu'ar da malikawa suka zaɓa ba an gane? yauwa sai ya ambaci wata addu'a ta abu huraira wadda shi al'imamu malik ya kawo ta a kitabun motsa kuma ita ce malam mai askari ya kawo ai tana nan cikin askari to za ka ganta a takaice a takaice kawo ta ina ganin tana farawa da allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kana yashhadu bi annaka la ilaha illa anta wahadaka la sharika laka wahadaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi eh babu milla wa anta a'lamu bihi allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu ina jin haka a'a kame ita Allahumma in kana musi'an in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musi'an fatajawaz anhu fatajawaz anhu eh to daga ƙarshe shine sai a rufe da Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu to shi ibnu naji ya ce wannan addu'ar ita ce malikawa suke aiki a kanta amma ba sa aiki da wannan mai risala ya kawo fahimtar sace shi yasa shi ma cewa ya wa minal mustahsani shi ma a risala haka ya faɗa yana daga cikin abin da yake mai kyau mutum ya faɗi wannan addu'a ba cewa ya malaman su malikawa sun ce ai ba to shi yasa shi ibn naji ya ce to wannan ta fi zama takaitacciya kuma ta fuskar isnadi zuwa ga imamu malik don asalinta ta abu huraira ce ita wannan da malam mai askari ya kawo kuma ita al'imamu malik ya kawo cikin kitabul muwabba shi ibn abi zairin addu'o'i ne ya harhaɗe an gane a mabambantan ruwayoyi da asaru na sahabbai ba wai iya hadisi kwaya ɗaya ba ne ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can sai ya haɗe to wannan shi ne to amma malika sun fi yin waccan Allahumma innahu abduka wa bunu abdika wa bunu amatika eh sun fi yin ta su malikawa kuma a kanta suke to shi da kansa ibnu naji ya ce gaskiya malam mai risala wannan addu'ar taka ta yi yawa eh ce kuma tun daga abin da magabatanka masu ma suka tafi a kai kuma ya fi sauƙi to ai zai fi to in mutum na da lokaci sai ya yi in bai da sai ya yi waccan gajera wadda a mazhaba a kanta ake don kaka zo ka makale ga mai risala kuma ka ce ai a fiƙihu haka an ka ce to ba duk abin da ka gani a fiƙihu a littafin fiƙihu ba ya zan a mazhaba ma da shi ake aiki akwai abubuwan da da yawa ga su sun shahara amma kuma a mazahabance ba a aiki da su akwai su maganganu da suka fi su ƙarfi da shuhura eh to wannan shine wata ƙulu ba'adar rabi'ati za ka faɗa bayan kayi kabbara ta hudu Allahumma gafir li hayyina wancan duk mamaci kaka wa addu'a shi ɗai sai ƙarshe da kaɗan shigo da kanka la ta harim na ajara hudun nan Allahumma gafir li hayyina Allah ka yi gafara ga rayayyunmu wa mayyitina da matattunmu musulmi kenan wa hadirina da waɗanda suka halarce mu a wannan janaza ɗin wannan sallar da muke yi wa ga'ibina kai da waɗanda ma ba su samu zuwa sallan ba za sa tare da mu duka gafarta musu in dai musulmi ne wasu girina da ƙananan mu wa kabirina da manyanmu. To, amma malamai sun ce sagirina ana yana nufin ƙanana daga cikin mukallafai, ba wai ‘yan ƙananan yara ba, don su babu alƙalami a kansu. Shi yaro baka cewa Allah ya gafarta masa. Suka ce saboda bai ma da zunubi. To, wasu girina a nan daga cikin sigarul mukallafi da. Mm. wa zakarina da mazanmu wa unsana da matanmu innaka kai ta'lamu ka san mu taqallaba na majuyanmu duniya kenan wa masuwana da makomanmu lahira wa gafir lana ka gafarta muna wali walidina da iyayenmu wali man sabaqana bil imani da waɗanda suka rigaye mu da imani magafiratan gafara azman mai ƙarfi wadda babu yankewa a kanta. Walil musulmina da sauran musulmai maza wal musulmati da musulmai mata, wal mu'minina da muminai maza wal mu'minati da muminai mata duk ka gafarta musu al'ahya'i minhum rayu daga cikinsu wal amwati da matattu. Allahumma ya Allah man ahyaitahu minna duk wanda za ka raya shi daga cikinmu. fa'ahihi alal imani ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu wanda kuma za ka karɓi rayuwarsa daga cikinmu fatawaffahu alal islam ka karɓe shi akan musulunci to ita ma wannan magana shi karan kansa malam mai risala malamai sun yi ta ta'aƙibi a kanta wasu suka ce kamata ya yi ya yi taƙadimi ya gabatar da imani a walan ya gabatar da musulunci a walan sannan ya gabatar da imani a ƙarshe shine yayin mutuwa misali ya ce allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami ومن توفيته فتوفه على الإيمان suka ce saboda mafi yawan ruwayoyi daga annabi a haka suka zo eh cewa Allah ka raya mu akan musulunci amma in mun zo mutuwa to ka karbe mu akan imani mafi yawan alfaz ko addu'o'i da suka zo daga annabi to haka suka zo sanan nabi suka ce dama in mutum na raye to ayyukan musulunci ake bukatar ya yi da an ce al'islam kamar ayyukan musulunci na zahiri waɗanda ake gagabai irin su sallah azumi zakka da sauransu to ana son allah ya raya mutum a kansu shi kuma imani abu ne wanda ake son in ka zo mutuwa ka mutu a kansa na kaɗaita allah da yadda da shi a matsayin mahalicci da sauransu an gani suka ce to abin da ya kamata kai kenan duk da an ce akwai riwaya cikin sunan abi dawud ta zo da wannan siyakin da shi malam mai risala din ya kawo ka raya mu akan imani ka kashe mu akan musulunci to duk da dai akwai maganganu akan akanta wasu kuma suka ce a'a maganarsa tana bisa hanya abin da yake nufi a Allahumma ya Allah man Allahumma man ahyaitahu minna duk wanda zaka raya shi daga cikinmu fa ahyihi alal imani to ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu fa tawaffahu alal islami ai ala shahadati Allah ilaha illallah wanda zaka karbi rayuwarsa daga cikinmu to al-islam din nan ma'anarsa ka karbi rayuwarsa akan furta la ilaha illallah shi malam as-sufti shi yace abinda an ma'anar magana kenan eh wasu kuma suka ce a'a dalilin da yasa shi mai risala ya zo da haka duk da ba hakan nassi ya zo da shi ba saboda al'islam ya kunshi al'iman afuwan ya kunshi wato a tasdiq gaskatawa da zuciya sannan ya kunshi an nutsuku bil lisan furta la ilaha illallah suka ce wannan abu biyu ya kunsa shi al'iman shi kuma al'islam ya kunshi al'itiƙat sannan ya kunshi annutuku bil lisan sannan ya kunshi al'amalu bil jawari an gane? to sai ya zan in kana raye to ana buƙatar ka sifantu da imani tasdiki da furuci in ka zo ƙarshe kuma to ana so ya zamo duka ka mamaye abubuwan gaba daya sai suka ce kenan al'islam kaga ya fi faɗi tunda shi akwai al'amalu a cikinsa bil jaware akwai annaduku bil lisan akwai al'itiqadu bil qalbi to wasu suka ce shi yasa ya gabatar da imani akan saboda in ka zo mutuwa an fara sun ka mutu akan ayyuka mafiya yawa to amma kuma dai wannan magana akwai gyara a kanta domin cewa imani ya kunshi a tasdiku da annuduku fakat wannan ra'ayi ne na al'asha'ira waɗanda suka cire imani suka cire ayyuka min musamman imani cewa wai imani bai shafi aiki ba duk abin da ya shafi aiki daga bai to sun ce wai ba imani ba ne wanda kaga wannan kuskure ya saba ma ijima'i na ahlus sunna wal jama'a cewa al'amalu min musamman iman kuma wancan ta'arifin da ya ba musulunci shi shi ahlus sunna na farko suke baiwa imani cewa al'imanu qaulun wa amalun wa atiqadu to ba sai suka aka yi sunkuyi eh tunda ana son a ba shi malamin risala kariya sai aka ɗauko ta'arifin imani sai aka ce shi annan musulunci aka ɗauki na musulunci aka to wasu da suka zo za su ba shi kariya abinda suka faɗa ke to amma wannan kaga ba karɓaɓɓe ba ne wasu kuma suka ce a'a da al'islam ɗin da al'iman ɗin duka da ya ambata a nan mutaradifa ne duk ma'anarsu ɗaya shi kenan abu wata matsala man ahaytahu billah fa ahayhi alal ibad to musulunci ya shiga wa man tawaffahu fa tawaffahu alal islam to imani ya shiga shikenan ba an huta ba eh wasu kuma suka ce a ita ma wannan magana akwai gyara a ka'idar larabci irin wayannan alfaz waɗanda yake suna da taraduf ma'ana suna iya ɗaukan ma'ana ɗaya lafuzza daban-daban in suka haɗu to ma'anar takan bambanta amma an ka ambaci ɗayan ba ambaci sauran ba to ɗayan ya shafi hatta wancan da ba a ambata ba duk inda haga ambaci al'islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min to al-iman ya shiga duk inda kaga an ambaci al-iman ya ayyuhal ladzina amanu kaza kaza kaza to al-islam ya shiga amma an kararrabe aka kawo kowane afwan aka kawo al-iman aka kawo to akwai bambanci qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam kaga kenan Allah ya nuna suna da bambanci to kenan dai abin da ya fi tun daga yadda nasi ya zo a koma kansa an gane man ahayaitahu minna fa ahyihi ala al-islami wa man tawaffahu fatawaffahu alal iman wannan haka ya zo addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam kama na muku wancan bayanin saboda akwai waɗanda ke ta maganganu a kai to kun ji yadda abin yake wa as'idina ka azurta mu bi liqa'ika da haɗuwa da kai wa tayyibina lil mauti ka daɗaɗa mu lilmauti ga mutuwa ma'ana ka sa ba za mu razana ma in ta zo ba saboda muna tunanin muna tare da guzuri dawa babban jin tsoron mutuwa shine baka da guzuri ko tafiya za a yi in baka da guzuri ai hankalinka a tashe ki kowa na da guzuri kai baka da eh eh to shi ne watsayi da ma'ana ka azurta mu da yin wasu ayyuka kyawawa nagari wanda za mu ji cewa ko da mutuwar ta je ta zo mana muna da guzuri watsayi buhula da kuma ka daɗaɗa mutuwar gare mu ta yadda ba za mu ji zafinsa ba ba za mu ji zafin mutuwa ɗin ba an gani eh sannan shi karan kansa mutuwa ɗin ba zai ainihin zo muna yana takaici da mu ba. To duk wannan dai ishara ne ya Allah in za ka karɓi rayukan mu ka karɓi rayukan mu alhalin kana mai yarda da mu shi ne wa tsayyibina lil mauti ka daɗaɗa mu ka sa mu zamo nagartattu lil mauti domin tarban mutuwa wa tsayyibu shi ma mutuwa ɗin ka daɗaɗa shi lana gare mu yadda ba ma jin wani tsoro a kansa. waje alfihi rahatana ka sanya hutunmu a cikinsa wa masarratana da farin cikinmu sun matu sallimu sai ka sallame wannan bayan kabbara ta hudu ke da wa in kanati salatu a lamra'atin in sallan nan ta gawan mace ce ba namiji ba to kulta za ka ce allahumma ya allah innaha amatuka wannan bauyakka ce sun mata tamada bi zikiriha sai ka ci gaba da ambaton ta'alar ta'anisi bisa ga damiri na ta'anisi duk inda ka gahu to sai ka sa ha ha ha ha can cikin addu'a da ta gabata fagafir lahu fagafir laha wa'afihi wa kaza wa kaza wa'afi duka sai kai ta sa damirin mace gaira annaka la taqulu sai dai kai ba za ka faɗi wa abdul laha zaujan khairan min zaujiha ba kamar yadda aka faɗa ga namiji ba za ka ce Allah ka musanya mata da miji wanda ya fi nata dalili suka ce yana iya yiwuwa mijin shine wanda za ta aura eh cikin hukuncin Allah yana yiwa haka Allah ya tsara to kuma ka yi addu'a ka ce Allah ya canza shi amma shi wancan dama ba mata ɗaya za a ba shi aljanna ba suna da yawa to ko da an ce a canza mai da wadda ta fi tashi ba laifi aka yi ba ita kuma miji ɗaya ne za ta zauna da shi ba mazaje da yawa ba to ba bukatar ka ce Allah ya canza mata mijin da ya fi nata sai ce li anna qad takunu zawjan fil janna li zawjiha fid dunya zai iya zuwa ta zamo mijin gare shi wanda yake mijinta ne a duniya wani sa'ul jannati matan aljanna maƙasuratun ala azwajihinna abin takaitawa ne ga iya mazajensu kawai hurun maƙasuratun filkhiyar haka Allah ya ce la ya bugi na bihin na badala ba sa neman ma a canza musu wasu kaga ba bukatar ka ce a canza mata wa in adarakta janazatan malai ce in kan riske gawa walam ta'alam baka sani ba a zakarun hiya gawan nan ta namiji ce am hiya unsa ko mace ce ballantana ka yi amfani da domiri na ta'anisi ko tazkiri to kulta ga abin da zaka ci Allahumma innaha nasmatuka sai ka yi amfani da nasmatu eh ya Allah wannan bauyarka ce sun mata tamada sannan ka ci gaba bi zikiri ha alatta anisi tare da ambatunta da zamiri na ta'anisi li'annan nasamata saboda lafazin nasma ta shimalu zakar wal unsa a larabci ta kunshi namiji ta kunshi mace wa in kanati salatu ala tiflin in sallan nan ta karamin yaro ne wanda bai balaga ba kulta ma ta kaddama minan niyya to zaka faɗi abin da ya gabata kamar niyya wata kabiri da kabbara wa du'a'i da addu'a gaira annahu sai dai yadda lamarin yake yustahabba an so an taqula ka faɗa ba'da sana'i ala Allah bayan kayi yabo ga Allah was salati ala annabi kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahumma innahu abduka Allah wannan bawanka ne wa ibnu abdika dan bawanka anta khalaqatahu kai ka halicce shi wa razaqatahu ka azurta shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuhyihi kai zaka raya shi ranar gobe kiyama Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafa Allah ka sanya shi ya zamo magabaci ga iyayensa wato su same shi a aljanna ya fito yana tarbansu don an ce yara ƙanana tunda su 'ya'yan musulmi kenan tunda ba su da zunubi su duk 'yan aljanna ne e to yawwa to in an zo ana saka mutane aljanna to yaran za su fito kowa yana tarban mahaifinsa to shine salafan din e kowa zai fito an ce wasu za su fito ba su ga iyayensu ba sai su kama kuka sai Allah ya ce to su je wuta su an ba su ceton iyayen nasu sai su je wuta su cece su su shigo da su aljanna saboda a daɗaɗa musu rai to shi ne salafan ɗin tun da kaga sun gabace su aljanna wa zuhuran da kuma ajiya ko tanadi tanadi na lada shine zuhuran abinda za a ajiye maka a lahira shine az-zuhur al-idhkharu bid-dali al-idhkharu shi kuma da dalun shine abinda za a ajiye a duniya to wa zuhurat ya Allah ka sa su zamo ko ya zamo ajiya ga iyayensa wa faratan ya zamo magabaci ma'anarsa ɗaya da salafan duk da shi faratan an ce wanda zai gabace ka ga wuri domin ya ɗan shishirya maka wasu abubuwa kamin ka zo na liyafa da abinci da wurin zama da wurin hutawa da sauransu ko da za ka zo ya riga ya shirya ko bai to wannan shine faratan alaika wa ajaran da lada wa saƙil bihi bawazi na huma ka sa ma'aunayyansu su yi nauyi saboda shi wa azin bihi ujurahuma ka girmama ladansu saboda shi wala ta harimna karka hana muna wa iyahuma da su iyayensa ajarahu ladan wannan yaron wala taftinna karka fitine mu wa iyahuma da iyayensa ba'adahu bayan wucewarsu bayan wucewarsa Allahumma ya Allah alhiqhu ka riskar da shi bi salihi salafil mu'minina da magabata na kware daga cikin muminai fi kafalata ibrahima cikin waɗanda annabi ibrahim zai rena da an ce shi ke renon jarirai waɗanda kamin a yi tashin kiyama shi annabi ibrahim duk wani yaro da ya mutu to shi zai ci gaba da renonsa shi Allah ya ɗora masa wannan kamin a yi tashin kiyama a kai su aljanna wa abdulhu daran ka musanya mai da gida khairan min darihi wanda ya fi gidansa wa ahalan da ‘yan uwa khairan min ahalihi waɗanda suka fi nasa ‘yan uwa wa afihi ka ba shi lafiya min fitinatil kabri daga fitilar kabari wa min azabi jahannama ka kare shi daga azabin jahannama ta ƙulu zalika za ka faɗi wadda ita ko ba bi isri kulle takabiratin ƙarshen kowace kabbara wata ƙulu ba'adar rabi'ati za ka faɗa bayan kayi kabbara ta hudu ga yi wa shi yaron da bai balaga ba sallah da ake magana a kansa. Allahumma gafir li aslafina Allah ka yi gafara ga magabatan wa faratina da waɗanda suka riga mu wali man sabaqana da waɗanda suka riga mu bil imani da yin imani Allahumma ya Allah man ahyaytahu minna duk wanda zaka raya shi daga cikin mu fa ahyihi alal imani ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu minna wanda zaka karbi ransa daga cikin mu fatawaffahu alal islam shi ma dai kaman bayanin da muka yi a baya ne ka karbi ransa akan musulunci waghfir lil muslimin kai gafara ga musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al ahya'i minhum waɗanda suke rayu daga cikin su wal amwati da matattu sun matu sallim sai ka sallame wallahu a'lamu Allah shine masani to wannan abin da ya faɗa game da sallan janaza kenan shi ya ɗan saba ma tsarin malam mai askari san shi malam mai askari abin da ya ce shi maɗin kabarbari hudu ake yi kabbara ta farko sai ka yi yabo ga Allah ka yi hamdi da sana'i ga Allah kabbara ta biyu ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi sallama da dama a malikiya babu karatun ƙur'ani a sallan gawa kabbara ta biyu sai abin nan ta uku sai ka yi addu'a ga shi gawan an gane? to shine sai ya faɗi waccan addu'a da na ambata muku Allahumma innahu abduka wa bunu abdika wa bunu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka har zuwa ƙarshe wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu eh Allahumma la taharimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu yace to sai kai wannan addu'a ita ta fi kyau ayi da shi abin da yace wal mustahabbu an ya kula to sai ya faɗi shi malam mai askari kenan sai ya faɗi wannan addu'ar to in kai kabbara ta hudu shi ma sai ka maimaita ta eh to ita ce siga mafi dama a cikin sifofi da aka yi bayanin sallar jana'iza a fiƙihun malikiya sauran mazahib su kuma kamar shafi'iyya da alhambaliya su sai suka ɗauki kaifiyan cewa a kabbaran farko za ka karanta alƙur'ani ne fatiha kenan ta biyu ka yi salati kabara ta uku ka yi addu'a ga mamaci kabara ta hudu ka yi addu'a ga umumin musulmi gaba daya da kai da duk wani musulmi eh to wannan shine mazhabin alhanabila saboda mafi yawan ruwayoyi da suka zo akan wannan suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka duk wanda mutum yayi babu babu wani ishkali in mutum ya riƙe abin da ya fi yawa daga annabi sallallahu alaihi sallama to fa huwa aula abin da ya fi kenan in ko mutum ya ɗauki sauran kaifiyoyi da aka kawo tun da mafi yawa wasu daga wanda aka samu daga sahabbai sai waɗanda aka ruwaito daga annabi ɗin ba wai su malaman suka zauna suka ƙirƙiro kaifiyoyin ko kuma wasu abubuwa suka ce ai ba duk abin da haka sun kawo to sun samo shi ne daga wani naƙali da sauransu Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh